سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a jiya mun tsaya da bayanin cewa hali bin kurwa rahmatullahi alai ya tafi fadan ibn ziyar kamar yadda wasu dattawa ciki har da surukinsa suka ba shawarar mun kada ya sama wa kansa hujja a wajen sarki ya fara tunanin ko shi ba tare yake da su ba kar a hujumi a kansa amma ransa bai so zuwa ɗin ba dai amma dai sai dai ya tafi har ma ya aka hanya na cikin kadi zuwa fadin sarkin nan sai shi shi bin ziyar ya ce da shi lokacin da ya shiga alhali alkali shurai na ɗan saba mini faɗa ƙarshe ma ke nake cewa ko wani shurai daban da shurai shurai alkali yana tare da shi sai ibn ziyar ce uridu haba'ahu wa yuridu qatli aziraka min khalilika ma yuradu wato yi masau da wannan waki sai ya ce sai hani ya ce me wannan abin kake nufi da wani ce yi hani bin ura menene wa'annan abubuwan da kake koyi mana a gidanka kake kake mai tanajinsa a gidanka da sauran al'umma musulmi ka zo da musulun bin aqil ka shiga da shi gidanka kana tara masa mutane da makamai da mazaje da sulaka jami'in sulke irin rigar karfe kuma ka ɗauka wannan zai ɓoye mani ne sai an yi ce hakan bai faru ba kuma musulun ba shi a wuri ba shi a gida ya ce lalle ka aikata yana da suka mujadala ya yi tsanani shi hani na inkari sai ibn ziyar ya kira mu'akkil idon da ya sa masu sai ya tsaya gabansa ya ce ka san wannan ya gane wannan mu'akkil wanda ya zo suka amince masa a matsayin wani bawan allah na gari dan uwa ana tare da shi ba dole masa komai ba kuma yana zuwa ya san ya san musulun na gidan hali ya kuma gan shi tare da yana ma shiga sai ga sai aka kira maki to da an da an ya gane shi sai gane cewa shi shi idon su ne a sun sa shi a sun da jasusi kuma ya san cewa komi da komi na komi na su duk labari duk komi da komi yanzu ya riga ya san ya tabbatar ibn ziyad ya sani to sannan sai hani ya tunani a kai shiru sai ce to saurare ni ka ji magana ai ba ƙarya ne ba ni ba ni na ce zo shiga gidana kuma san wani abu na al'amuransa ba sai da ya zo ya in saukar da shi sai na ji kunyan min masarar na kuma wannan abin zargi ne da ainihin azanci gare ni saboda ka sai na karbi liyafarsa na karbi bakuncinsa kuma za abin da ka ji inda ka riga ka ji in kana so yanzu in baka alkawari ka karba na cewa wani abin da kake ki ba zai same ka ta wajen shi ba zan yi wannan har in sa hannun hannuna a hannunka in ka so haka in baka wannan amana kuma ka amma so in ji umarce shi ce fita gidana ko fita daga cikin juwari na sai ibn da ya ce ai ba za ka bar nan ba har abada har sai ka zo da shi sai ce to ba zan zo maka da shi ba to da mahani yana neman mafita ne ba ya da gaske ke bai shi ba da abin da yake faɗa ma ibn ziyar ba da gaske ne yana neman da ya fita ba da ya san yadda za a yi to sai ce ai ba za ka fita ba ba za ka taɓa fita nan fadin ba sai ka ka zo man da shi ce to ba zan zo maka da shi ba har abada in zo maka da bako na ka kashe shi ya ce wallahi sai ka zo da shi ya ce kuma wallahi ba zan zo maka da shi da magana ya shiga tsakaninsu musulun bin amur albahili wanda babu wani bashani ko babba sarri in ba shi ba ya ce allah ya gyara al'amuran sarki yare ni da shi in magana da shi sai ce ku yi magana sai suka koma gefe guda ibn ziyar yana ganin su amma ba jin abin da suke cewa in sun daga sauti ya kanji in sautin ya yi ƙasa ko baya sai musulun dinnan musulun bin amur albahili ya ce ma'ani ya hani ina gamar da kai allah kar ka kashe kanka kuma ka shigar da bala'i a ƙabilanmu wallahi ni ni kam ina jin muku tsoron kisa wannan dan amin mutane ne da yana da ibn zari wai dan amin su dan uwan dan uwan su yazid kuma ba za su kashe ka ko su cutar da kai ka miƙa masu musulun bin ake kawai wannan kuma a wurin ka ai ba wani tawaya ba ne ko kaskanci ka miƙa masarki ne ka miƙa masarki ne shi sai hannu ya ce wallahi wannan kaskanci ne da walakanci da kunya abin kunya a gare ni mutum ya zo ya zama makwabci na baƙona ina da rai ina da ƙarfin jikina ina ji ina gani ina da ƙarfi na na da mataimaka kuma kai wallahi ko da ma ba na taimaka ni kaɗai ne ba zan ba miƙa shi ba sai dai in mutu wajen kare shi si kuma wannan musulun si masu sunansa musulun bin amur yana roƙon yana gama shi da allah shi kuma yana cewa lawar da ba zan taɓa ba shi ba ta bi kama shi to hamur ya ta ɗaga ibn zai ya rage abin da suke cewa sai ya ce ibn ziyari la'anatullah alai sai ce ko matso matso na zuwa gare sai matso sai ce wallahi ko ka zo man da shi ko in fille wayarka sai ce lalle kun za ka ja makanka ta kubba za su yawa ya ce idan wallahi ta furul baraka ta haula daraka yanin da kubba za su yawa a kewaye da gidanka don shi hani yana da mutane kabilarsu muzhic suna da ƙarfi a garin ya ce to lalle ta kuba ko za su kewaye gidanka sai ibn zai ya ce wala fa alaika kai can kawa kana ba ni tsoro da ta kuba ne shi kuma yana ji lalle kabilarsu za su kare shi ya ce to matso ya sake matsowa sai ya sa sandansa ya dake shi a hanci da ainihin goshinsa da kumatunsa har sai da ya karya masa hanci jini ya fara zuba to shi ibn ziyar ke cikin dukan ibhani har ma ainihin ba ma jini ba har yadda ya karya masa wani bangare da jikinsa yana gangarwa har da har sai da sandar sandan hani sandan wannan mai suna shi ibn ziyar ta kare sai shi kuma hani maza ya ɗora hannunsa a kan marikin takobin wani dogari yana neman ya zaro sai suka suka suka suka ingiji suka hana shi ya ce hani waidula ya ce da shi jininka ya halatta ku ja shi ku ruga shi a wani ɗaki cikin ɗakunan gidan ku kulle shi ku kulle masa kowa sa masa masu gadi suka aikata kan hassan bin asma ya miƙe ya ce da shi a kuma na alamun da za mu gani kenan ka ce maka mana mu zo da wannan mutumin sai kuma gashi ka fasa masa hanci haka sannan kuma jininsa ya zuba har ya bi ta gemunsa kuma kana ce kuma za ka kashe shi sai muhammad bin ashir sai ce mun yarda da abin da mun yarda da ra'ayin sarki a gare mu ne ko a kan wannan cikakken bafade mai fushi da fushin sarki ba ruwansa ai ma ce ƙaddara dina bimar al'amir mun yarda da abin da duk sarki ya gani lana kana am alai gare mu ne ko a kanku innamal amiru mu'addib ai shi sarki mai ladabtarwa ne so da abin da ya daidai shi yana gani ya kamata ya ladabtar da wannan kuma shi ke na kalas wato an kira ku kuka ji kuka lallabo da tije ya zo suka ce mishi ba komi gaishe shi ne kawai za a yana ta tambayan bai ganka ba ba wani abu ba ne ko gashi yanzu ya kalaira ya masa hanci har bangaren hancin nashi ya ballo ya zo ba kawai jini ba har da nama a kan gemunsa kuma ya ce zai kashe shi ba ya kamata kurkuwa ta ɗaya da ya yi nuna cewa za a yi haka muka samu lalun mutumin da mun zo da shi kuma yanzu abin da kai masa kenan amma muhammad bin ash'as sai ce to duk abin da sarki daidai a kanmu ne ko gare mu mai ladabtarwa ne sai labari ya je ma amur bin al-hajjaj cewa an kashe hali sai kabilan muji suka zo muzhij ko mazhij ana ce kabilan mazhij ko an ce nan ya sa mazhij ya rubuta mazhij wala ana kan haka akan ce na mazhij ne ko muzhij sunan dai kabila fitata sai amur bin hajjaj ya ɗebo kabilan musi suka zo suka kewaye fada ya ce ni ne amur bin hajjaj waɗannan kuma su ne mayakan muzhij da fitattun mutanenta ba mu san caɗa ba mu kuma bar jama'a wato muna nan tare da sarki ba mun balle ba amma mun ji an ce mutane labari ya zo musu cewa jagoransu shugabansu na kabilarsu hani bin oro kenan an kashe shi wannan kuma ya girma gare su sai aka ji aka gaya ma labin ziyar ubai da labin ziyar aka ce gafa mayakan musu nan sun zo suna na kofa sai ce ma shirai a alƙali je ka ka duba ka ga shi mutumin nasu ka ga halin da yake ciki sannan ka je ka gaya musu cewa ma kashe shi shirai ya je leƙa hali ya ga halin da yake ciki jina-jina ya ji hannu na cewa yayin da ya ga shirai ya lilla ya lil musulmi jama'a ta ta halaka ne ina ma'abuta addini ne ina mutanen garin nan ne alhali jini na farara a gemunsa to sai ya ji hargowa hayaniya ko da ji jama'a sun taro a kofar fara sai ce to ina tsammanin wannan sautotin kabilan musgiji da magoya bayana na musulmi ya ce ko mutum goma suka shigo da cikin su kuwa za su iya tunde da shirahi ya ji maganarsa sai ya fita ya zuwa ga mutane ya ce masu shi amiyar sarki kenan yayin da ya ji magananku da abin da kuka ce dangane da shugabanku ya umarce ni in je in duba shi in ga halin da yake ciki kuma ya umarce ni in zo in sanar da ku cewa yana nan da ransa kuma abin da labarin da kuka ji na cewa an kashe shi a riyadi sai amur bin hajjaj ya ce da shi da sauri idan dai ba a kashe ba shi ba to alhamdulillah sai suka ko sai ibn ziyar ya fito ya hau mumbari tare da shi da akwai manyan mutane da dogaransa da masu gadinsa ya yi hudu ba ya ce amma ba ya ku mutane ya ce amma ba da ayyuhan nas fa'atasimu bi ta'atillah wa ta'ati a'immatikum wa la tafarraqu fa tuhliku wa tadhillu wa tuqtalu wa tajibu وتحرمك إن أحاك من صدقك وقد أعذر من من أعذر والصلاة wannan wa'azin sarki ya ce ya ku mutane ku yi riko da ɗa'an Allah da ɗa'an limaman ku shugabannin ku ne ɗa'an Allah nan ku yi sallah ku yi azumi ku bi sai da sarakunan shi ne ɗa'an Allah ku yi ɗaya ga Allah da shugabanninku kar ku kawo raba ku halaka ku kaskanta a karkashe ku a kwashe dukiyoyinku a firgita ku a kwashe dukiyoyinku dan uwanka shine wanda ya gazgata wanda kuma ya ji gargaɗi ya bi to shine ya tsira wassala wato wannan tadin ne wato narko ne wannan ma'ana kai da'a ga sarakai ko ku mutu a kwashe dokiyon ku a kashe ku a kwashe dokiyon ku a kaskanta da kuma wanda ya je nasiha ya ya da'a da ya ke shi kenan shi ne ransa da dukiyansa lafiya wanda ko duk bai da zirci da'a ba ya sa ransa da dukiyansa a haɗari da ma da da don ainihin ma har ma- har da har da iyali ma wannan duk za a yau ana kwashe har da iyalan mutane kwashe dukiyarsa da iyalansa to sannan ya nemi ya ya fita ya sauka akan mumbari ya fita to kafin ya fita masallaci sai ma'aikatan shi masu ka- kai da kuma suna mashi duba mashi al'amura ta kofar tamari yawa akwai akwai kofar da suke mashi tamari yan dabino kenan haka yan yan dabino kamar yadda da hausa haka za a ce kila mutane suna sai da dabino ta wurin ana ce ma kofar yan dabino yawo cikin kofofin da ake shiga masallaci din akwai kofar da ake ce ma a lokacin ake ce masa kofar kofar yan dabino to sai suka zo suka ce masa gafa imina kildan ya zo ya zo fada domin ya ga- ya ga halin da hali ke ciki abdullahi bin hazim wanda aka samu ruwaya daga gare shi ce wallahi ni ne manzon ibn akil ya zuwa fada din duk ga menene ha- halin da ke ciki yayin da ya tabbata an buge shi ne an tsare shi na hawo doki na na je na gaya ma musulun bin aƙil labarin sannan sai ga matan murad kabila ce duk sun haɗu suna kira ya aburata ya fakala ya tarakata wasu na kai kai ce ya za a ce abu ya ce maka sai na shiga wajen musulun na ba shi labarin ya ce ya ce mai kira in kira in yi kira a cikin sahabbansa kuma sun su- duk gidaje sun ci- sun cika sun cika da su- sun cika gidaje gidajen kewaye da kewaye da shi ya ce ainihin akwai mutum dubu hudu suna kiran sai ya kira ya mansur amit irin wannan suna ce mashi take shi'ar wani alama da zaka gane mutane da kuke tare ko kuma sukan ba da wani take in an faɗi kaza kowa ya fito to shi taken da suka ba in kaji ka fito shi ne ya manso amit sai aka kira ya manso amit duk jama'a suka mutanen kowa suka haɗu. sai muslim rahimahullah ya zauna tare da shugabannin kinda da mazhij da tamim da asad da munar da hamdan duk ƙabiloni ne mutane suka yi kira su ado aka tattaru a daɗe ba sai ga sun cika masallaci sun cika kasuwa kun ba su gu- gushe ba su jama'a suna ta tuɗaɗa har yamma sai da ta kai an rutsa da ubaidullah bin ziyad a- a a fadarsa ba ba zai iya fitowa ba bai iya komi ba illa a- ya sa do- do- ma'aikata dogaransu sun kukulle ƙofofi ba shi- ba kowa tare da shi sai mutum talatin na 'yan sanda dogarai sai dogarai talatin da kuma dattawan gari wanda suke tare da shi guda ashirin dogarai ashirin da dattawa ashirin sai kuma iyalan gidansa da ke madoninsa wato duka-duka dai jama'ansa kenan kaga shi ma ba- kam- kam- kamar kamar hamsin kenan ko tun da wayannan da tawan kila ba irin su shiraihu alkali ba ya kira su ne yana ɗan ratayar ɗan jakarsa da ɗan ragowar kuɗin da sarki ya bashi yana ɗan tasaro sai da ta ba sai komi ba sai kuma sai dogarawa guda talatin kaga mutum kamar hamsin kenan a wani littafi nake karantawa ina jin bidaya wani haya na ibn kafir shi ya ba da labarin cewa musulun bin akil ya zo da mutum dubu hamsin to shi mai taƙiƙin littafin wanda littafin suna ne kuma sun ne ya taƙi ya ce ina ma waɗannan mutanen dubu hamsin ɗin nan a taƙiƙin littafin kowannensu ya zo da itace guda ɗaya sun rufe fada ɗin kawai sun cinna wuta da an hutar da al'umma daga wannan fitinar wasu sukan yi tunanin kamar hakan cewa ainihin akan hana aukuwan abu ta hanyar kashe wanda zai yi amma kamar yadda musulun bin aqil ya ƙi ya kashe ibn ziyar a gidan hali alhali zai iya ga shi ya zo shi kadai babu ko dogari ya shiga wajen shuraik yana gaishe shi kuma dama sun shirya da shuraik cewa idan ya ce a bani ruwa in sha sai fito har salim shura ya ga lokaci ya ce a kawo ruwa to amma shi ba da sai na mintan abin da na faɗi baya lokacin shi musulmin a kira sai ce da ya bayan da ibn zayar ya fita ya fito da gata gobe a sai ce mai ana ka fito kudin da miso ya ce abu biyu na farko hani ba ya sa haka a gidansa na biyu kuma hadisin da na ji manzo Allah na ji mutane an gaya mashi ne ba ya ji da kunninsa ya ce manzo Allah ya ce al'imanu ayyadal fatak la yutaku yutaku bi mu'min la yutaku mu'min ko fala yutaku mu'min ainihin al-iman qayyad al-fatak fala yutaku mu'min dun shi kamar yadda Hanifar ya faɗa ya faɗa fahimce shi fala yutaku bi mu'min ya ce inda ka kashe shi ka kashe kafir ma'ana shi hadisi in yana nufin ba a ma mu'mini fatak kenan to kun ga da kuma shige irin wannan rawayoyi daban-daban a tarihi wanda ya nuna amirul mu'mini ne lallai ba ya ba a kama mutum da laifin da bai ba kuma ba a ba a ba a ba a kashe mutum haka nan kawai tunanin wai zai yi ne san ba a yi haka kamar yadda bayan da bayan tsara da zubairu sun zo sun ban kwana da shi a madina suka ce za su umra ya ce za ku yi wadara ne gadar da wata za ku rawar suka ce a ya ce to ku sake kawo min waya suka mi suka ya ce to shi ke a sauka lafiya aka yi ban kwana da suka fita sai sai aminu ya ce mutanen su ba za ku gamu da su ba sai a bakin ba za su je su tarar jama'a ne a yake suka ce to mu kashe su mara sai ce ai ba a ka mutum da laifin da yi ba sannan kuma har wala yau ma ainihin bayan ya yi nasara a basara hassan da husaini ayansa sun zo sun ya ɗauki wannan marwan bin haka mai kamun afa da su akan a sake shi suka yi magana da amiru mai ce shi ke mutum da kuka ce a sake shi a sake shi sai da ya fita ya kama ya ce za ku ku ɗanɗana kuɗa a hannunsa kuma zai sarauta gajeruwa jaja gajeruwar lokaci amma zai shekar da jinai sai suka ce to mu kashe shi mana sai ce ai ba za ku hana abin da zai faru kuma ba a ɗauka mutum da laifin da bai yi ba ko ba to ba ka cewa kafin mutum ya wani abu kai masa ka kamar yadda wasu kan ce yanzu bari su magance kafin abu ya faru bari su magance a san wani lokaci da daɗewa nake cewa lokacin ma an an an an an kaka gwamnatin mulkin soja a ƙasar nan ta haɓare farar hula na shaga da ta kulle su a kurkuku duk ba duk duk wani minista da wani duk wani gwamna duk an kulle su an ce sun ci kuɗi to sai kuma bayan nan aka zo aka kama wasu yan uwa aka ce a zuciyarsu akwai akwai an same su a masallaci ne bayan sallar su bayan da misalin karfe biyar da kwata aka ce a daidai lokacin tsakanin biyar zuwa biyar da kwata a cikin zuciyarsu zukatansu akwai su da wata manufa wanda ba a san menene ba na na nufin aikata wani laifi da ba a san kome ba tare da waɗansu mutanen da ba a san su ba haka aka faɗa a kotu to sai aka ko kotu aka ce tsakanin karfe biyar zuwa biyar da kwata a zukatansu akwai wata aniya ta aikata laifin da ba a san wani meye ba tare da waɗansu mutanen da ba a san ko suwaye ba shi yasa aka kama to kuma daidai lokacin ne suka yi sallar subahi an kabbara sallah bi- karfe biyar aka yi sallar mai biyar da kwata ana gama aka cafke su aka ce tsakanin nan wato su suna cikin sallar nan ne a zukatansu akwai wata manufa ta aka aikata laifin da ba a san shi ba tare da waɗansu mutanen da ba a sani to amma sai aka ba da belinsu in ce ya kwana gidan sauki tun da sarkin gargajiya ne ma ya aka aka yi belin sai muka ce to kar- kar- kar ku koma kotu a ji a kama sarkin To, wato wato abin da ku lura su anan suna kama mutum da lai- da- da da cewa ya yi ninye laifi to sai su shi ne rakar da mai sun ce to ai da ana yin haka nan da ba a jira sai su shagari sun kafa gwamnati sun ci kuɗi da shi da ministocin da gwamnoninsa sannan aka hankali su aka masu a zubar kurkuku tun ana zaɓe kawai sai aka masu a kai kurkuku a rufe a ce mini a- za su ci zaɓe za su ci kuɗi saboda haka maimakon a jira sai sun ci zaɓe sun ci kuɗi su wuce kurkuku kawai to me yasa ba a kai haka nan ba ba mu san a duniyar nan banda ban- ban- ban- banda nan yanzu ba mu san ina ne akan kama mutum da laifin da ake tsammani zai yi ba. amma yanzu suna kisan mutum da tunanin cewa zai yi to shi kenan dai wannan wannan ina ga muku ne tun da ke akwai darasi a wannan cewa shi- su shi shi wa- mai mai wannan taƙiƙi littafi abin da yake cewa shine da sai su zo da itatuwa kawai su kona fada kaga an huta kuma lallai ba haka bane na farko ko da za su yi haka nan zai zama mai suka yi sun kisan kai ba sun sun sun kona mutane in suka ce ai ubaidullah nan zai yi- zai kisan kai ne to ba a kashe mutum a san kan zai kisan kai sai dai a hana shi kisan kan ko kuma in ya hukunta shi amma ba dai a ce wai kafin ya yi a kashe shi to shi kenan nan dai abin da wan- wannan kenan wato ab- shi- ab- abin da yake bala Allah shi mai taƙiƙin littafin mai ba shi wan- wanda ya rubuta littafin ba don littafin ba a san wanda ya rubuta ba an ce ibn kasir ne a bayan bango amma a- masu waɗansu masana tarihi sun ce mahaifin matarsa ya rubuta da ya rasu sai ya ɗauka ya rubuta sunansa sai ya sa a kashe shi don wanda suke suka rubuta tafsirinsa suka rubuta tarihi za su ga lallai ba marubutan ba mutum ba ba mutum ɗaya ba ne kuma bai kama da ra'ayinsa ne anan in kaga tafsirinsa to ra'ayinsa ne in kaga tarihi za ka ga ba lallai ba nasa ba ne amma sunansa ya sa ko ma menene ne shi wanda ya taƙiƙin shi kuma wani shi ra'ayinsa ne cewa ya- amma abin da ya kawo ya sa ne ya jawo hankali na daga wannan shine tuna- mutum dubu hamsin sun zo sun rutsa fada akwai mutum hamsin a ciki kaga inda abin da ya kamata ma su yi a lokacin shine su bal- su danna cikin fada su ciro hali bin urwa ko in suka inda sun danna cikin fadan suka ce ma shi ibn ziyad ina hani dole ya ce zai ce dole ya ce a fito da shi to amma dai kuma al'amarin ka da bayan da suka taru suka taru a masallaci shi ubaidullah ya ya firgita sosai ya zauna a ciki a fada ya rasa yadda zai yi yana tumiye abin yi su wa'annan wa'an- wa'annan dattawan da suka yi masa mubaya'a su ashirin su ma ba su san mene abin yi ba to amma s- aka zo da hila dama yana da jikunkunan kuɗi a ji a tura mutane wanda za a siya da kuɗi a siya wanda za a ba shi tsoro a ba shi tsoro wanda za a yi lallashe shi a lallashe shi wanda za a yaudare shi a yaudare shi to abin da koyi ta zai yi sai ibn ziyar ya kira kathir bin shahab ya fita ya umarci wanda suke mashi da a cikin masjid ko masjidin kuma ya shiga cikin kufa ya rika tabar da mutane ga ibn aqil ya rika firgita su da yaki ya kuma ba tsoratar da su da hukuban sarki ya kuma urushi muhammad bin al-ash'as shi kuma ya fita da wanda yake mashi da'a a cikin kinda da hadara maut wayannan su kabilar mutakuwa ne da kabilunsu tun da a zamaninsu can zamani ne da komai ne ana yi a kabila kabila wato mutane sukan ɗaga jagoran kabilansu ne shi wannan kathir bin shahab yana cikin musgit kabilan shi hani bin urwa wanda hani bin urwa shi ne babba da kuma galiban su ne suka suka kewaye fara to sai kuma muhammad bin ash'as kuma shi kuma daga kinda yake da hadara mutanen yaman yammacin to sai kuma ya sa aka daga ya ce ya ce abiyar ya daga tutan amana ga wanda ya zo mace wajen mutane an ba su amana da wanda ya zo gare su ya faɗi wannan ga ƙaƙa a zuhalli da shabas bin rubi'i a tamimi da hajjar bin abjar a sulami da shimr bin zirjaushar al'amiri sauran kuma ya ce to su su zauna tare da shi don kar ya zama ba kowa tare shi sai wato wa'annan mai zai ce manzan mai zai ce musu wa'annan da shi mutane sai ba su umarni da su shiga gari su yi abin da za su iya yi kasir bin shahab ya fita yana tabar da mutane da gabanin musulun bin ake yana cewa su kyara musulun bin ake shi ma muhammad bin al-ash'as shi ma ya shiga ya tsaya wajen kofar unguwar bani umara da shi wannan muhammad bin ash'as da kafir bin shab da qaqab bin thawr al-zuhali da shabaz bin rabi su dinan dai da aka suwa suka shiga su kai su komo tsakanin mutane suna hana su riskar da musulun bin riskar musulun bin ake suna tsoratar da su daga sarki har suka sami jama'a da yawa suka bi su sai suka zo wajen ibn ziyar ta kofar rumiyi akwai kofofi da ake shiga fadar daban-daban kamar wancan an ce tunda fadar da masallaci kusan suna gab da gabin saboda haka akwai ƙofofi akwai ƙofar kamar a zama magana wani ƙofar tamari to akwai kuma wata ƙofar ake ce mata ƙofar rumiyi sai suka shiga tana tun da shi ta ƙofar tamari ɗin jama'an ibn akil suka suka yi daɗi sai suka shiga ta wata ƙofa da wa'annan mutanen da suka samu suka jawo ra'ayinsu sai shahab shi kasir bin hisham kai ya ce allah gyara al'amarin sarki a nan fada mun zo da mutane da yawa na manyan mutanen da suke maka biyayya da kuma dogaranka da mutanen gidanka da mabiyanka yanzu kana iya fitowa tare da su duk da haka sai iwai da layakin ka ya ce shabas bin rufi ya fitar da tuta shi kuma mutane suka zauna tare da ibn hakim suna da yawaita hayyar mata yi al'amuran suna da tsanani wato suna da karfi shi kuma abdullahi ubaidullah bin ziyar ya aika manyan mutane cewa ainihin su yana masa alkawari in sun yi da'a za su sami karama da girmamawa da ƙarin dukiyoyi kuma yana tsoratar da su daga saba ma sarki da kuma wanda ya sa ma sarki zai gamu da rashi da ukuwa wato ba ra- rashi za a hana mashi za a kwace abin ma da yake da shi ba zai samu komi ba sannan kuma zai gamu da ukuwa kuma su ba mutane labarin akwai runduna tana zuwa daga sham wato a- a ba su labarin cewa yazid ya ji labarin su mutanen kufa ba su biyayya ya turo gagarumar runduna wanda in ta iso kufa to duk wanda baya biya sai ta yanka shi kasir bin shahab yana yi ta magana har mu rana ta kusa faɗuwa yana cewa ya ku mutane kowa ya koma gida kar ku yi gaggawan shari a kan kar ku bijiro da kanku ya zuwa ga mutuwa ga ainihin rundunonin amirul mu'minin da amirul fasiki yana nufin yazidu ga su can suna zuwa ga shi nan sun gabato kuma allah ya ba amir wannan alkawari in har kuka yi burin yaƙan shi ba ku yi masa ɗa'a ba to zai hana ma 'ya'yanku aɗa da aɗa ba za mu ce mashi albashi ba na shi ce aɗa sai dai mu ce mashi aɗa'i ne kawai don wayansu baiwoyi ne da ai- an- daga baitul mali ake rabawa su za a hana mu ka son ka kenan da aka saba akan baka zo za a hana ku kuma za a rarraba mayakan za a farraka mayakan ku a sassan sham daban-daban kuma za a kama wanda bai laifi ba cikinku da laifin mai laifi za a kama wanda yake nan da wanda baya nan da laifin wanda yake nan har sai an zama duk ya zama an ma- maganin duk wanda suka saba sauran kuma da tadu sukuwa ne miƙe ta irin wa'annan magana wannan miƙe jama'a ya jama'a amirul kaza fasiki ne ke ya fito runduna ya ji labarin an ce ku mutanen kuba ba ku da kar ku ba da dama a ce da gaske ne a zo a mutsu tsakamu ga rundunan dan tadar kako gab suke da shigo shigo garin in ko su suka shigo garin nan ba ba su da rahama wannan rundunan ba ta da rahama gaba ɗayan ku ba za a kyale ku mazajen ku za a yanka matan ku da 'ya'yan ku za a kama su a matsayin bayi gonakinku da kantunanku sun zama ganima kar ku ba mutane dama ku nuna mu mu- ka- mu nuna muna tare da sarki kar mu zo ai biji-biji da mu wannan dattijo shi ma ya miƙe har ma wasu jama'a suna cewa waye ga runduna wani har da rantsuwa har da rantsuwa sun sun- yanzu nan suwa ne da wani yaushe suka yanzu daga ba daga wajen gari muka fito runduna iyakan ganin ka sun kusa isowa ko sun taso daga sham kar ku ba da dama ga ku tun farko zo su same ku kuna da'a ga amirin ku a zauna lafiya wannan kowa ne miƙe in hani kuma ne ai hani lafiyan shi ba ko ya fito mu gan shi mana a aiki suna ganawa ne da amir yana aikin amir ne duk wanda zai ba shi shawara ne shawararsa halin da ake ciki shi yasa hani kuma yana cikin dattawan gari suna ganawa ne da amin da sarki ne na su kuma kar ku ba da dama ga rundunar sham ta iso a ce ba mu da biyayya kuma suka dinga firgita mutane da mutane suka ji wannan zantuka nasu suka shiga rarrabuwa suka shiga watsa mu dubu hamsin ɗin da suka taru aka ce sai mace ta zo ta ɗau ta kama hannun ɗanta ta ce in kai baka damu da ranka ba ni na damu da kai ta ja shi ta na gidanci ko ta ko ko ta ɗau kama hannun ɗan uwanta ta na gida da shi wani ya zo ya ka ya- ya- ya ja na saka nan wannan ya zo wannan ya zo aka yi ta watsewa kuma mutum zai zo ma ɗan ɗansa mutum ya zo ya ɗansa ko ɗan ko ko ɗan uwansa ya kama shi ce kai uba ya zo ya kama hannun ɗansa ko uwa wanda kowa ne yana zuwa yana jan nasa wannan abin da ake da da gaske kar mu zo fa mu kawai mu halaka a karin kawai sai wannan ya suka ta suna cewa gobe ba rundunar sham za su shigo ya za ka yi da wannan yaƙi ya za ka yi da wannan shari koma gida sai ya koma ba su gushe ba suna watsewa a hankali a hankali har ibn aqil ya yammata ya sallaci magariba ba ko tare da shi sai lokacin da aka yi magariba sai kamar mutum talatin fala Allah an yi magariba da fiye da talatin kan magariba da shi aka watsa aka isha da kamar mutum talatin wannan ya gudu an ce ma ana sallah ma wani ma ana sallah in an ruku an an yi sujada sai ka ga wani ya daga ya kaka sai dana abuja in wani ya to da dare ya tsala shi kuma ibn ziyad bai ji labarin ibn haƙir ba bai ji wani sauti ba ya ce masabansa ku leƙa ku ji shi yana tsira me kuka gani akwai mutane ya ji shiru a masallaci dama duk yana tsare a cikin azuma fada sun ɗauka masallaci da nan shaƙi da mutane amma sai suka daina jin hayaniya ya ce ku leƙa ku gani mutanen nan na nan ko sun shiga cikin duhu ne sun ɓaɓɓoye sai suka shiga suka suka shiga suka suka shiga masallaci ba su ba suka kunna fitilu suka bi hanyoyi fitilu da hannu da lokacin duhu sai da a kunna wuta ana haka ana kallo aka ana duduba wani lokaci ya haska masu lokaci masu ba zai masu haske ba suka musanya fitilun da waɗansu suka sa a kan karare dogaye suka zazzagaya suka duba duk ɗansu wuraren da ke duhu har suka ga mumbari ba kowa suka ga yanzu suka tabbatar da cewa zai ba kowa ba kowa a masallaci ko gefen masallaci sai suka gama ibn ziyar ayyukan jama'a sun wasa yanzu ba kowa sai ya buɗe ƙofar da wannan sun ce babu sadda yawa a masallaci ɗin akwai ƙofa wadda ke shiga fada wadda aka kulle sai ibn zaira ya fito ta wannan ƙofa ɗin sahabbansa suka fito tare da shi suka zauna kafin sallan isha ya yi wani kashe gari ne wai to cike da kafin ko a yanzu da kubailar atama atama kuma sallar isha ke ya ce yau murci amurbin na nafe ya yi shela ya ce zimma ta barranta ga duk wani mutum ɗan sanda ne ko dogari ko ma'aikacin gwamnati ko mazaunin gari wanda bai sallaci isha a yau ba in ba a masallaci ba wato ainihin yanzu ainihin i- i- an- an- an ce an barantar da zimaye ba wani amana kawai ba amana ga duk wanda bai zo masallaci ba wato komai za a yi maka kenan ka za ka iya rasa komi har rai sai masallaci ka shaƙi da mutane bayan da suka ji shela sannan ya ya umarci mai kira sallar sai kira sallar ya sa dogarai a bayansa da gaba da bayansa suna kare shi kada wani ya keto ta tsakanin wannan ya kashe shi sai ya sallah da mutane shi ibn ziyar sannan ya hau mumbari ya gode wa Allah ya yabe shi sannan ya ce amma ba to wannan magana shi ya faɗa dai ya ce fa'in na bin aƙil as-safih al-jahil qad ata ma ra'aytu min al-khilaf wa shiqaq bar'at dhimmatullah min rajulin wajannahu fi darihi wa wa man jaa bihi falahu diyatu fattaqullaha ibadallah wa alzimu ta'a wa bai'atuhu wa la taj'alu ala anfusikum sabila ya ce bayan haka ibn aqil sakarai jahili ya zo ya dake mai abin da kuka gani na kawo sa- saɓani da sassaɓawa da rarraba to zimmar allah ba wai zimmar shi sarki ba zimmar allah ta barranta ga duk wani mutumin da muka same shi a gidansa wato dole muka same shi a gidansa ba sauran amana ba wani dalili ba ba komai zai iya ba wai zimman Allah ba zimman sa ba ya ce zimman sarki ya kamata ya ce sai bai kuma ce wanda Allah ya same shi ba ya sai ya ce wanda zimmar Allah ta barranta ga wanda muka same shi kamar su ne Allah ya ba su mandate su yi magana da da- da- a madadinsa to kuma wanda duk ya zo da shi yana da diyarsa wato yana da di- di- diyan mutum ko dinari dubu ne dinari dubu ko wanda diya zo da shi kuma diran diyan in musu bai a mai yiwa a ce a baka saboda di- diya ana ƙi- ƙimata darajar mutum da diyan da za a biya wanda wanda ya zo da shi za a biya shi diyarsa saboda haka sai ce fata ƙwallaha ibadallah bayan allah ku ji tsoron allah wa alzimin ba'a wa bai a kun zumci da'a da mubayan da kuka yi masa amirul kaza wala ta ci alo alamun sun sabila kar kuma ku sa ma kanku wani tabarki za a same ku da laifi a hukunta ku a kashe ku kar ku jawo ma kanku ku samu wani dalilin da za ku ja ma kanku ku ji tsoron allah ita kulla kullum ita kawa a wa'azin sarki shine a ji tsoron a ji tsoronsa shi amma ba ya ce a ji tsoronsa shi sai ya ce ku ji tsoron Allah kar ku ba da dalilin da zai sa sai na sa takobi na na fille makoya a ku ji tsoron Allah to me tsoron Allah na a ji tsoron shi shi shi zai in ba zai kisa zai kisa sannan sai ce ya Hussein ya kira Hussein bin Numair Hussein da Sadi ya ce to uwanka ta yashe ta yashe wato ka- za ka yi asara ke in wata ƙofa cikin ƙofofin kufa ta zama ta wawita daga masu gadi kenan har ya wai wannan mutumin ya samu ya sura har wai zama wannan mutumin ya ya ita ba ka zo man da shi ba wato ka taɓe a nan sakaratu umuka ka taɓe in hanya ta zama wawe ba masu gadi har mutumin nan yi sulale ba ka zo man da shi kuma na baka iko akan gidan kowa a garin kuku kana da iko ma'ana ka kutsa gidan kowa kai bincike ba tare da izinin shi an ba shi waranta ya shiga kawai gidan kowa ka aika da masu gadi masu dako a ko'ina da gidajen mutanen ku kuma ku kwayi gogari gobe ku bincike kowane gida har sai kun zo min da wannan mutum shi hussein bin numayar shine sarkin sarkin dogare ko sarkin yan doka don akwai akwai akwai bambanci tsakanin dogarai wani lokaci da da shurɗa don shurɗa su suke aikin wayannan na waje amma gada ba su wasu akwai masu gadin sarki na daban jawaliza su ne kamar masu gadin sarki akwai kuma wanda ake duk da mace musu duk dai dogare ɗin akwai dogarai wanda suka zo su ne kamar yan sanda ko yan doka duk a nan a gargajiya an san dogarai su suke wannan aiki to daga baya ne aka zo da shurɓa amma kalmar shurɓa tsohuwar kalma ce ta take nufin polis tuntuni akwai ta shurɓa ɗin ma ba zan samu a nan ba ban da kalmar shurɓa ɗin ba don shi ya fi dacewa duk dogari ana ce mashi dogari ne don yakan tsakyar ya dogari shi ko shurɓa aikin shurɓi taimaka ma sarki ne a wajen zartar da umarninsa wajen kamu ko ɗauri ko kisa to shi hussein bin numair shi ne ke kan shurɓa wato kamar shi ne sarkin 'yan doka kenan kuma shi daga banu tamim yake sannan bayan wannan jawabi ibn ziyar ya shiga fada kuma ya ba da tuta a hannun amur bin horais ya ba shi iko akan mutane to kullum muka ɗauko labari tiriyan-tiriyan ya zama lokaci a ƙure ma an nukan ce ko za mu ɗage kai ne mai labarin na farko dai muna buƙatar labarin hadda tiriyan-tiriyan ɗin shi domin fahimtar takamaiman abin da ya faru domin ainihin aka zo ana ana yin analysis kan abin da ya faru ya zama mutum ya san abin da ya faru ba ana gina masa bayani ne yau ana bayani ne akan abin da shi ya sani to kuma gashi lokaci ya kore mana yanzu magarib ta karatu kuma gashi gobe gobe ne goma ga wata za mu so yanzu ba yanzu ko da komin saurinmu yanzu ba za mu iya zuwa mu ce ga abin da ya faru ranar goma sai dai za mu tsallake kawai za mu tsallake duwa'in domin a gurguje ko da ke za mu dawo daga baya mu bi dogon bayanin abin da ya faru kamar yadda aka sani shi musulun bin aqil shi wannan yaron dai da ake ce ba bilal dan wajen dan wannan matar ɗau'a shi ya je ya kai labari ya sami kuɗinsa aka zo aka kama musulun bin aqil bayan an fafata da shi har sai da suka ba shi amana sannan suka tafi da shi gaban ubaidullah bin ziyad a ɗaure bayan sun mashi jina-jina da jifa ta sama da wurga mashi wuta sun kwakwara mashi jiki sun kuma farfasa masa baki har ma ya ga wani irin abin da ke kulla na ruwa a kofar fada kafa ya shiga da shi ce yana son sha ruwa sai aka wani zuba ya bashi ya sha kamar kokowa kafa zai sha sai jinin bakin sai cika ainihin ƙwaƙwarwa sai ya zubar bai sha ba sai ya sake zuba mashi wani ya sake kai bakinsa sai ya zama jini ya sake cika sai bai sha ba ya sake ba shi na uku da ya je zai sha sai haƙoransa suka zuci sai ce shi ke da yana raba da rabar shan ruwan sana shi da bai sha don wannan yana sanin ibn aqil da hukumci cewa ba a shan najasa jini in ya haɗu da ruwa ba za ka sha ba bai sha ba ko da ke daga cikin su zai ba haka na aka kai shi gaban sarki ya zazzage shi ya zagi hussein ya zagi amirar mu'minin ali bin abi talib ya fafaɗi masu maganganu shi ubaidullah da sannu mai yiwa makarantar don duk da aji abin da ya faru sannan kuma karshe suka suka kashe musulun bin akil da hali bin ruwa aka ainihin aka ɗaura ƙafafuwansu a dawakai aka ja a kasuwar awaki aka bi kwararrakwaro a kasuwa da gambonin jikinsu dukunansu sannan ibn ziyad ya cire kawo kan ya aika ma sarkin musulmi kuma wannan ya yi ne a ranar arfa ranar tara ga watan zulhijja shi da yake bayan haji imam kafin haji kai ranar takwas aka ɗaura kafafunsa a dawa kai aka ja abu a kasuwa kuma ya cire kawo kansu ya aika ma sarki musulmi sarki musulmi ya aiko da jawabi ce bayan ya ba aika masa ta takarda cewa hani ya zo yana ya kawo mu baya a gausai kuma na sami iko a kansa ya ji ya shiga gidan an ba hani ne ke musulmi na kira ya zo yana karɓar mu baya a gausai ya shiga gidan hani na sami zafara a kansu na yi musu da kawo kansu nan na aiko mu karshe yanzu da yasa aka rubuta masa takarda kayi aiki kamar yadda muke tsammanin ka kayi aikin mai ji mai da'a kuma yanzu ga na ji labari an ce Hussein ya fi fuskanto kuba to a nan ne fa yanzu za ka nuna kai ɗa ne ko bawa ne in kai zartar da umarnin mai gidanka sarkinka a kan maƙiyinka to kana da ladan mai ji mai biyayya in kuma ka taɓar da kanka ainihin ka ka nuna ajizancinka ga gaba ga maƙiyin shugabanka to za ka sami shi kuma hukuma daidai yadda ya dace da irin sakacinka kuma kai kamu bisa tuhuma kai kisa bisa zato wassala yazid zan ya aika da takarda aika da takarda ta iso ainihin har wannan kisa biyu ya kamata a ce mun yi kafin goma ne amma gobe da yake goma ne da sha ɗaya za mu aje wannan dogon bayanin abin da ya faru kafin aukon mai magana da aka saba na kisan abin da ya faru a wannan rana ɗin ranar goma ɗin albashi daga baya tunda za mu ci gaba da zama ɗin za mu zo mu ci gaba da bayanin abin da ya faru tiriyan tiriyan har mai zuwa ranar karbala ɗin da ma abin da biyo bayan karbala har zuwa zuwa iyalan annabi aka kwashe su aka kai su fadan yazidu sai kuma a arba'in galiba aka magana dawowarsu aliyu insha Allah sai bayan saurake na wasu Allah Allah Muhammadu wa Alihi